ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan shida dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira shirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatun littafin na muna masa'ilun jahiliya za mu tashi darasi na biyu inda malam ya tattaro mana wasu matsaloli guda ɗari da ashirin da takwas waɗanda ake yi kafin zuwan musulunci ko musulunci ya zo tabbatar da ba su da kyau akwai abubuwa kuma da yawa da musulunci ya zo ya tara ana yi masu kyau ya tabbatar da kyansu akwai kuma abubuwan da musulunci ya tara ana yi ya shiru a kansu za ka sai muka samu abu uku abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru a kansu waɗannan su ne abubuwa guda uku dangane ga hukuncin ayyukan da ake gabatarwa ko ake yi a zamanin jahiliya abin da ya sa malam ya kawo mana waɗannan abubuwa guda 128 dukkansu munana ne waɗanda musulunci ya zo ya hana musulunci ya tara ana yi ya tsawatar min babu ta'allumu shar don ka koyi shar ba don kai shar ba a cikin hadisin bukhari da muslim arwata daga huzaifatul yamani yana cewa kanan nasu yas'aluna rasulallah anil khairi wa kuntu as'aluhu kana yas'alu anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani ko makhafata an aqa'a fihi yace mutane kowa yazo yakan yi wa annabi alaihi salatu wassalam tambayoyi akan abubuwan da zai aikata na alheri waɗanda zai samu tsira ta hanyar su a gaban Allah ranar alkiyama amma ni na zo gaban annabi alaihi salatu wassalam nakan masa tambaya akan abubuwan da za su faru waɗanda za su iya zama sharri ga al'umma domin na san su kada in zo in faɗa ciki sai wani mai fasaha ya waƙe waɗannan maganganun guda biyu na huzaifa ya ce ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif al-khaira min ash-sharri yaqa fihi ya ce na koyi sharri ba dan ne sharri ba sai dan na san sharri don kan na je na fada ciki ban sani ba ya ce wanda bai san bambanci tsakanin sharri da alheri ba to zai iya fadawa cikin sharri ya dauka alheri ya fada amman lam ya'rifu alkhaira min ash-sharri yaqa fihi wanda bai san bambanci da tantancewa da bambancewa da warewa tsakanin sharri da alheri ba zai iya alheri ya zo masa ya dauka sharri ne kuma sharri zai iya zo masa ya dauka alheri ne ai duk waɗanda ba su ba annabawa ba ai annabawan da mai suka zo da alheri amma sai suka ƙi karɓar wannan alherin suka ɗauka sharri ne suka zauna akan abin da suke na sharri suka ɗauka alheri ne to babban musifa kenan da ɗan adam zai samu kansa ya dinga ma sharri kallon alheri ya dinga ma alheri kallon sharri wata jarabawa ce zuyyina lahum su'u a amalihi idan mutum ya lalace da yawa sai Allah ya kawata masa mummunan aikinsa sai ya dinga kallonsa kyakkyawa to lokacin da kake wa mummunan aikin ka kallon kyakkyawa ina magana tuba daga kyakkyawan abu tunda da ma kana kallonsa da muni akalla zaka ga cewa kana roƙon Allah ya sa ka gane ka daina amma lokacin da sharri ne gashi kun zunzurutun sharri amma kai kana masa kallon alheri to zaka iya yin sa ka fada cikin sa ka dauka cewa daidai kake yi wannan shine mafi Allah ya tsare mu to sannan kuma da kuma wancan magana da malayi faddiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyana tatabayyanu al-ashya'u yace da kishiya kyan kishiya yake bayyana kuma da kishiyarta ne al'amari suke bayyana wani al'amarin baya bayyana sai an ga kishiyarsa sannan a gane cewa to wanne yafi tsakanin wannan da wannan da haka malam ya kama mana wannan ne kamar yadda al-hafiz az-zahabi ya mana littafin alkaba'ir ya kawo mana gungu-gungun sabo sabo-sabo har guda saba'in ya ce wannan sabo guda saba'in so yake ka auna kanka da su ka ga a cikin saba'in nan sittin kake yi ko hamsin kake yi ko arba'in kake yi ko talatin kake yi ko ishirin ko goma ko biyar ko ɗaya idan ka ci sa'a ka auna kanka da waɗannan manyan zunubi ba fa iya suke nan ba manyan ne kaga cewa cikin saba'in ɗin nan Allah ya taimake ka ya sauka ya maka gamdakatar baka ko ɗaya a cikin saba'in ɗin nan sai ka ɗaga hannu ka ce Allah na gode ka sa in rayu har na mutu ban faɗa cikin waɗannan ba in kuma ka faɗa kana yi tunda kai ɗan adam ne to sai ka nemi gafara Allah ka tuba wa shuruɗi tawbatin nadamu ala ma fata to wannan shine hikimar da ta sa malam ya ware waɗannan abubuwa da suka zo a cin alƙur'ani ya amfani da ayoyi har guda saba'in ya kafa hujja da su a wannan matsaloli da kuma hadisai su ‘yan kaɗan ne da kuma maganganun malamai kowanne ya gawo zai kawo hujja wannan abin da na ce ba shi da kyau ga ayar da ta hana shi wannan abin da na ce ba shi da kyau ga ayar da ta hana shi da sai malam ya ce almas'alatul ula annahum yata'abbaduna بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله mala ya ce matsalar ta farko shi ne shirka mafi girman sabo da aka wa Allah shi ne shirka akwai wani bincike da na gabatar a kan alkur'ani mai girma ko a cin alkur'ani mai girma idda ya kawo shirka lafazin shirka alkur'ani ya zo sau 169 sau ɗari da sittin da tara Allah yana magana a kan shirka a cikin alkur'ani ɗari da sittin da tara ayoyi daga ciki akwai inda shirkan ta zo da alfi'ilul madi a gurare goma sha takwas misali la'in ashrakta kaga ashraka yushriku ishrak shirk mushrik shirk mushrikina mushrikuna wanda suka yi shirka kenan ashraka ya yi shirka shirk shirka ko to inda ashraka ashraka ko sharik ashraka ya zo a cikin alkur'ani gurare goma sha takwas ne au ta ƙulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mutilun sannan ya zo da ma'anan fi'ili mudari'i tushriku ko yushriku ko nushriku ya zo shi kuma sau hamsin da biyu a cikin alkur'ani Allah tushrik bi shay'a Allah tushrik bi shay'a kakka kuskura kai min shirka walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ce da sun yi shirka da duk aikinsu ya lalace in kana son ka gane amfanin tauhidi da illar shirka ka fara lissafi da zero ka ɗauko littafi kai ta rubuta zero zero zero zero zero zero ka cika littafin ka aje ka ce nawa kenan na? duk wannan ziran da ka cika littafi da sunansa babu amma an ka fara da lamba ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma ɗaya kenan ko ɗari ɗaya kenan ko dubu ɗaya kenan ko miliyan ɗaya kenan ko biliyan ɗaya kenan ko tiriliyan ɗaya dai lamba ɗaya ce da ƙarin zero a baya to shi idan ba tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji da aure da kasuwanci da hali mai kyau da bin iyaye da sada zumunta duka Allah ba zai karba ba duka kamar yadda in ka fara lissafi da 0000 baka rubuta komai ba haka in baka fara da tauhidi da imani ba ba abinda Allah zai karba kisa mai alar yace awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani awwalu ma ba sani ba salisu ba ra awwal awwal duk kowa da yana da ahlari a gidansa to yace awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani me ma'anar tasihu ka inganta imanin kakka bari me kishiya ingantawa batawa lalatawa rugujewa tauyewa salancewa gurbacewa sai amfani da tashih tashih ka inganta ka tabbatar da inganci da gangariyar imani domin shine abokin tafiya idan misali yanzu mutum yace bai yarda da Allah bai yarda da Annabi ba sai ya ta sallah ya ta azumi ya ta zakka ya ta haji ladan sa nawa babu zo da haka sai ka sa ɗaya to sai ka rubuta 0 ɗaya sai zama goma in ka ƙara 0 sai zama ɗari in ka ƙara 0 sai zama dubu in ka ƙara 0 ya zama dubu ɗari in ka ƙara 0 ya zama miliyan in ka ƙara 0 ya zama biliyan in ka ƙara 0 sai ka ƙarawa albarkacin wannan ɗaya duk ragowar sai su zama sun zama akwai duk da ka ƙara 0 ta ka ƙara yawan abu amma lokacin da ka cire ɗayan na a farko to duk sanda ka ƙara 0 ka ƙara babu ne kashe kaga magana akan tauhidi da magana akan shirka shine yafi komai muhimmanci a rayuwar musulmi shirka sabo ne tauhidi ibada ne da shirka da kishiya ba sa haduwa da shirka da tauhidi ba sa haduwa tauhidi kishiyar shirka ne shirka kishiyar tauhidi ne to me ma'anar kalmar tauhidi dayantawa kadaitawa me ma'anar shirka taranyantarwa haɗawa haɗawa to ɗayanta me taranyanta me tunda kalmomi ne na larabci shirka yana nufin me haɗawa tauhidi yana nufin me kaɗaitawa to me ake so a kaɗaita da kuma aka haramta a haɗa shine bauta a wajen bauta ne ake samun shirka da tauhidi idan mutum ya kadaita Allah da bauta sai a ce yayi tauhidi idan mutum ya hada Allah da wani a gurin bauta sai a ce yayi shirka ma'anan shirka ka bauta wa Allah ka bauta wa wani abin bautarka ya zama guda ɗaya biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma ba ɗaya kake bauta ba to ranar da kake bauta ba ɗaya ba to wannan wanda ka ɗauki haƙƙin da zaka ba Allah ka bashi to shirka ta samu kun gane ma'anar shirka yanzu gwaru-gwari ko? falla filla dalla dalla kenan tauhidi kadaitawa kadaitawa kadaita Allah da bauta shirka taranyantarwa taranyantar da me taranyantar da Allah da wani Allah a cikin bautar Allah abinda ake wa Allah shi kadai kawa wani shine shirka ko abinda kuma kake wa Allah kai wa Allah shi kadai shine tauhidi kun inna salati duk ga abin nan wa nusuki wa mahayaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin sai me la sharika la la sharika lahu fi salati fi nusuki fi mahayaya fi mamati wa bidhalika umirtu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan shine malam sai fara da mafi girman laifin da aka zo ana yi a zamanin Annabi alayhi salatu wassalam yazo ya hana kuma akan wannan ne aka yi babban wato fito na fito da musulunci da kafirci akan wannan ne shi yasa malam ya fara da shi yace in annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi du'a'in lahi wa ibadatihi sun kasance suna taranyantar da nagartattun bayi a cikin ibadar Allah da kuma addu'a da ake na roƙon Allah. Yuriduna shafa'atahum inda Allahi suna neman waɗannan nagartattun bayi su zame musu tsani, su nema musu alfarma a daddale da su, a tafsije wajen Allah su nema mutum ceto. bizannihim zatansu annallaha yuhibbu zalika Allah yana son ayi hakan wa annas salihina yuhibbunahu su ma nagartattun bayin suna son ayi musu haka kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi suna bauta wa wani ba Allah ba mala yadurruhum abinda bai isa ya cuce su ba wala yanfa'uhu bai isa ya amfane su ba to abinda bai cutarwa bai amfani ba mai amfani bautarsa ha shi yasa malam ko kaga ka samu tauhidi sai ya maka amfani ko tauhidi inda kana zuwa kana karanta tauhidi to zai gyara maka tunani ya gyara maka lissafi ya gyara maka kwakwalwa ya wayar maka da kai ya sa ka fito ka zama dan birni ka zama mai nagarta ka zama mai kirki ka zama mai daraja ka ka daina jin tsoron fatalwa da mutanen boye da inna uwasu da mai danko da barahaza da ya fulani mai kokuna da ziyarar nan ya turo min wani abin nan wani shuri ne ya fito a cikin gonanmu shuri irin mai tsawon nan shi ne ake ta neman wanda za su sare kowa zo kalli shurin wani sai ya faɗi kuɗin da mai yawa wani kuma ya ce anya ba wani abu a cikin nan wannan yaron gashi wannan yaron nura yanzu ya ya rushe shi saboda tauhidi gashi na wannan yaron zaune yace kyale su kawai bari zan je rubuta zai turo min bidon diya baje shi ya mai da shi kasa amma don da aka kira kalle sai dauka aljanu ne dodanni ne inda uwa su ce mai danko ne barhaza ce wata tsutsa ce fa kawai ta gini a gurin amma sai a zo a canfa a sa tsoro a sa firgici a sa razani a dauka an taba wannan shurin an tabo bala'i to ita kuma wannan tsutsar da take yin shurin idan ba ita ce ta mutu ba ko ta gurin ba shine zaka ga ana sharewa sai ta kuma yin wani to sai a ce aljanu ne suka yi wani saboda ginin shuri akwai shi daban mamaki in kaga tsotsar da take yi kuma kaga girman abin kaga ƙwarinsa kaga kuma tsawon da yake yi da saurin ginin ba za ka ce wata tsutsa ce take yin wannan ba na'am to saboda haka shi a camfin bahaushe sai ya ɗauka aljanu ne suka yi gida sai a ce a je gindin shuri in za a yi tsafi ko za a yi jifa ko za a yi makaru sai a ce a je a saka a cikin shuri a je a ɗebo ƙasar shuri a je a yi waye shuri wannan yaron ya biya shuri shi gaba ɗaya shi da amfanin karanta tauhidi ga shure shi kuma ya zo yana ta karatunsa ba wani matsala shi an wani ne yanzu ba zai iya bacci ba an ce je cire shuri tsutsa ta firgita ka saboda ba tauhidi tsutsa saboda haka shi yasa amfanin tauhidi yanzu misali ga wani akto ne a India aka yi shi ya daɗe yana cin ko darmandara ko menene haka aka yi ta yaɗawa cewa ma ya shiga addinin musulunci ashe wai a addinin su a addinin da yake yi na na hindu ba a auren mace fiye da ɗaya ko ba a yin saki shi kuma sai Allah jarabce shi da son wata abokiyar fim ɗinsa na farko ba zai saki ta bayan ba ko ba za a bashi dama ya auri ta biyun ba sai aka ce masa ai babu wani addini da iyadda ka ƙara mata sai musulunci saboda soyayyar da yake ma wannan fim sai ya shigo musulunci ya samu dama ya aure ta ya haɗa mata biyu ashe sai ya fita kuma ashe ya shigo ne don ya samu daman auren mace biyu ba a gane ya fita ba sai da ya shigo takara ya shiga siyasa da ya je kamfen garinsu sai wani yake aka sai wani ya tambaye shi dan jarida ya tambaye shi kai musulmi ne ko ba musulmi bane sai ya ce ai shi ba musulmi bane saboda dama wannan shiga da yayi ya shiga ne saboda ya samu dama ƙara mata to yanzu sai gashi ya tabbata da ya mutu an je oban an kone shi kurmus an mai da shi toka an ɗauki tokar an ji an barbaɗa ta kalwa malantin a duniya a saka auta a minti ɗaya minti biyu ta ƙone ka ƙurmus da nama kuma masoyanka sun kewaye suna kallon ka ana babbaka maka wuta malam shi yasa malam musulunci mun gode Allah da yaba musulmi musulunci ne kadai za a maka sutura a nemi fari mai kyau a maka wanka a sa maka turare na fesa ma turare kana kanshi a rufe ka da fari a kawo likafani a ɗora ka a kan kafaɗar masoya a kai ka makabarta cikin girmamawa bayan maka sallah a saka ka a rufe ka a maka addu'a amma kai ka shiga addinin da tun a duniya za a fara saka ka wuta mun gode wa Allah da yabi musulmi mun gode wa Allah da yabi musulmi ya abu a musulunci saboda haka kaga shi addinin musulunci kana da tauhidi wallahi zai cece ka daga abubuwa da yawa sai ka je ka tarar da mutum a ilimin kimiyya ya kai professor a fanni kaza fanni kaza fanni kaza ko a China ko a India ko a wasu kasashe sai ka tarar yana bautawa gunki ko yana bauta wa saniya ko yana bauta wa jemage na sai ka bi wani littafi alfirak wal diyanatul mu'asira kaga addinai malam na shiririta iri iri dilip mutu ya yi imani wannan jemagen yana da tasiri a wajen samunsa da rashinsa da cutuwarsa da amfanuwansa wannan saniyar na ga wani fa ya kwanta saniya tana taka shi kafa ta yi wani ma tana soka makaho tana ji masa rauni na ga wasu a cikin kogin turoso kashi suna wanka an gaya musu a bilif ɗinsu wanka da wannan ruwan kashin daraja yake ƙarawa yana wanke zunubi kai ku a musulunci ce aka kai tsarki ka wanke najasa wasu ya baka faɗaɗɗiyar ka tsarkake jikinka ka tsarkake tufafinka ka tsarkake gurinka ka sa riga mai kyau kai wanka ka fito fes inna Allah jamilu yuhibbul jamala kai kwalliya sa hularka a gaban goshi ka tafi masallaci da littafin kitabu tauhidin ka a hannu to shine amfanin tauhidi wayar da kan mutane ke gane shiriri ta mafi yawa ashe ilimin zamani komai yawansa komai shaidar da ka samu wallahi in dai baka dosani tauhidi ba shiriri ta zaka je kai kai eh ya ci eh eh na gari wani ya sunkuya saniya tana masa fitsari mutaiwa wani dokta ne ko wani professor ne ko wani prime minister ne ko wani president ne ko wani gwamna ne ya sa ya durkusa saniya tana tsallara masa fitsari kuma ya gama kuma a kawo kashinta ya mulke shi a jikinsa wataƙila ma ya ci a masa ganyen shayi da shi idan ga tsomawa a cikin ruwan zafi yana sha ababala kai mun gode wa Allah malam bai musuluncin mu da kyau wallahi mu ba annabi sau da kafa zahiri da baɗini to kaga shi yasa yace wato su sun dauka wannan shiriritar da suke yi suna dauka kamar Allah yana son ai haka to sai da Allah ta'ala ya ce wa ya'buduna min dunillah suna bautawa wani Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda bai da ikon cutarsu bai da ikon ya amfani su wai ƙununa kuma suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan su ne masu nema mana alfarma a gurin Allah ko Allah ne ya ce ko su suka ce ko aina suka gani a rubuce Allah alam su dai sun yi dokarsu sun yi tsarinsu sun ƙirƙiri bid'arsu sun mai da ita addini wa hazihi وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء waɗanda ittakhazu awliya'a suka riƙe masoya min dunihi ba Allah ba suka ce ma na abuduhum ba ma bauta musu illa li yuqarribuna ila Allah to wai ka bauta masa shi kuma kai ka gurin Allah to ka bauta Allah mana shi ka iyale shi ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah kenan bautar ta su ake bauta su kuma wai na bauta mun sai su ce to Allah ya bauta mun da haka in yazo ka karbe shi ka duba ta shiririta maimakon ka bauta wa Allah wai sai ka bauta wa nan Allah in ka bauta masa shi kuma wai sai ya je cewa Allah Allah a kyale shi ya bauta mun ba ya bauta maka ba waɗanda za a ce ta alkiyama ai waɗanda suka bauta wa Allah ne amma an samu kurakure a cikin rayuwarsu su ne za a cuce ta amma wanda ya je bauta wani Allah bai ma san Allah ba bai bauta wa Allah bai je shirka duk mushriki wanda ya mutu yana shirka ya mutu kafiri ya mutu munafiki ya to wannan ba zai shiga ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai shiga ceton annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi da suka yi kurakurai musulmi da suka yi abu da mantuwa ko da kuskure ko da jahilci ko da rashin sani ko da kaza waɗannan su ne ake sa musu rai muna sa rai mu ma Allah ya sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya mutu kafiri yanzu Abu Jahil zai shiga ceto to me yasa da ya mutu kafiri ya mutu yana kin annabi ya nufi yana kin Allah ya mutu akan shirka ya mutu akan kafirci ya mutu baya san Allah baya san annabi baya san musulunci to ta kaka kuma za a zo a sa shi aljanna babu saboda haka Allah ya tsare mu amin illa liqarribuna ila Allah zulfa wai sai dai su kusanta musu kusanta mu zuwa ga Allah mu samu rabo babba wa hazi a'zamu mas'alatin wannan shine mafi girman mas'ala khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khalafahum ya saba musu akai fa'ata bil ikhlas ya zo da tsantsance bauta ga Allah da tace bauta ga Allah shi kadai wa ma umiru illa li abdullah mukhlisin qul la abudu mukhlisan lahu di hunafa'a go gaira mushriki nabihi hunafa'a lillahi gaira mushriki nabihi wa akhbara annahu dinullah kuma ya ce wannan shi ne addinin Allah allazi arsala bihi jami'ar rusuli wanda ya aiko dukkan manzanni da abin da suka zo kenan wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalisa sannan baya karba aiki sai tatacce sai tsaftatacce wanda aka gurbata shi da shirka ko da riya Allah ka tsare mu wato musifa tana da yawa ne Allah bai shiga lamarinka ba ka shiga uku in ka guji shirka ka ce za ka zo ka bauta wa Allah shi kadai to sai kuma riya ta taso ita kuma riya Allah fa kake bautawa amma a zuciyarka kana so wani ya gani ya ce ka burge Allah ka tsare mu Allah kaka sa mu yi wani abu dan burge wani ko dan neman suna a gurin wani ko dan neman shiga a gurin wani ko dan neman ɗaukaka a gurin wani ko dan yaban wani ko dan samun daraja a gurin wani ko dan ƙara mabiya da wani Allah ka tsare mu ka tsare imanin to kayi aiki ka ɓata shi nan shirka za ta ɓata aikin da aka haɗa Allah da wani sannan riya za ta ɓata aikin da aka sa neman yabo ko girma ko kuɗi ko daraja a wajen wani ba Allah ba yasa abubuwan suna da hatsari akwai sadisai guda biyu imam sa'id yake cewa ɗaya yana auna aikin boye ɗaya yana auna aikin fili hadisin umar radiyallahu anhu da hadisin aisha radiyallahu anha wani hadisai duka suna cin arba'una hadis innamal a'malu binniyat wa inna malikun limri'in manawa da kuma man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa rad wannan hadisi guda biyu ɗaya mai mai saƙonni biyu innamal a'mal yace mizanul a'mal al-batina mizanul a'mal al-batina ayyukan da kake a boye ba wanda ya san niyyarka sai Allah to wannan niyyar ce ake so ka tsantsanta ta ka nufi Allah kawai da ita aikin ka na fili kuma sai a auna shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin ka na boye kuma sai a auna shi da ikhlasi to za a iya ganewa a fili fa kana yin aiki da sunna ko baka aiki da sunna za a iya ganewa a aiki daga aikinka da maganganunka da shigarka da tafiyarka da mu'amalarka da zamantakewarka a kasuwancinka a aurenka a ibadarka a mu'amalarka duk za a iya gane waɗannan ayyukan da kake yi sun dace da sunna ko sun saba sun dace da shari'a ko sun saba amma zuciyarka kuma hisabinta sai a gaban Allah to tunda hisabin zuciya a gaban Allah za a yi ta ranar alkiyama to wannan abin shi da babban abin tsoro abu hurairata cikin manya-manyan malamai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyi karatu a makarantar manzon Allah a gaban manzon Allah a zamanin manzon Allah a gurin manzon Allah ya ji manzon Allah ya ga manzon Allah ya saurari maganganun manzo Allah ya ga iyalan manzo Allah ya ga abokan manzo Allah ya ga masallacin manzo Allah ya salla a bayan manzo Allah amma bai ku fita daga zagi ba to akwai hadisi ɗaya cikin hadisansa in ya karanta hadisin sai ya faɗi ya soma sai an ya fa masa ruwa in zai faɗi hadisin kawai sai ya faɗi shi ne hadisin da aka ce za a zo da mutum uku a fara babbaka su da wuta kafin a kawo su abu jahil da su fir'auna mutum ukun nan da malami mutum ukun nan da masu kuɗi mutum ukun nan da mujahidi malamin da ya karatun ƙur'ani ya karatun hadisi ya san addini da kyau amma yana yi ne na neman followers na neman likers na neman comment na neman suna na neman mabiya na tara jama'a don wannan yake yi babu Allah a ransa shi Allah zai fara kira malam an sha karatu an sha ilimi an karantar an karanta an karantar don wakai sai ce Allah don kai Allah cewa ƙarya kake ba don ni kai ba kayi ne don a ce duk garin nan duk ƙasan nan duk yankin nan duk unguwan nan babu malami kamar ka wannan shi ne a ranka da aka ja shi a kai shi wuta sai a ɗauko wanda ya taba da kuɗinsa aka yi ta aikin Allah aka ta aikin Allah kaifa na gina masallatai na gina makarantu na gina gidajen marayu na taimaka na yi kaza na yi kaza na yi kaza Allah Allah ya ce ba dan ni kai ba kayi ne don a ce duk garin nan ba mai taimakon addini da kudin sakamaka ba ikhlasi akwai riya akwai neman suna sadaka ta futa sai da wani kuma ya fita jihadi ya kashe kafirai Allahu akbar an kai hari an kai duka an kai sara an buge an ji rauni ta Allah duk wannan litakuna kalimatullahi al-ulya mun yi don ka Allah ya ci a ƙarya kake kayi ne don a ce kai jarumi ne kai mujahidi ne ku ne masu taimakon addinin Allah ku ne masu tsare addinin Allah ku ne masu kaza masu kaza sau da aka kai baka tafi wuta sai ce waɗannan su ne za a fara babbaka su a wuta da su za a kyasta a sha na wuta shi da abu hurairu duk sanda ya karanta hadisi na gashe muhammad nasir dinin albani a cikin wani bidiyonsa na audio yana karanta hadisi nan yana kuka malamin hadisi na duniya yana karanta hadisi nan yana kuka sai ce wanda ya rawaito hadisin shi su ma ma yake yi so da dan kai karatun kai ta karatun kai ta karantarwa Allah bai karba ba kai ta bada kudin ana gina masallatai da makarantu da gidajen marayu da kaza Allah bai karba ba ka fita jihadi ka je ka aka kashe ka ko ka kashe kada ka ce muke addinin Allah amma zuciyarka ba Allah take nufi ba Allah ba a burge shi da irin waɗannan abubuwan abin da yake so kai dan kai abu dan shi komai kankantarsa wannan abun Allah shine yake da wahala a wannan zamani yanzu sai mutum ya kwanta ya tashi da daddare ya yi sujjada ya fashe wa Allah da kuka cewa Allah ka sa aikinmu don kai muke yi in ba don kai muke ba Allah ka gyara mu don kai da akwai malamin da ya ce wallahi shi farko fara karatunsa wallahi ba don Allah ya ba yace kawai ya ga ana ta zama malamai ne kowa yana ta zama malami kawai shi ma Allah sai ya ce kai ni ma bari je zama malami yace amma da na dage ne ta karatun ne ta karatun shi karatun sai ya nuna mun fa ba fa a yin sai don Allah sai na juye kowa kowa na Allah yace talabnal ilma bi ghairillah fa ba an yakuna illa lillah mun da karatun nan ne ba dan Allah ba yace amma da muka yi muka yi muka yi muka yi saboda tasirin Qur'ani da tasirin sunna kawai sai yace wallahi sai kawai ikhlasi yazo daga baya amma farko wallahi ba ni da niyya mai kyau kun ga wannan shine a babun shirka da babun riya da babin bid'a wallahi ni a duniya ba abinda nake tsoro irin hukunna shirka bid'a riya sai ita shirka hada Allah da wani a gurin bauta shine shirka riya kuma ibada kake yi sallah ka ta Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin amma a daki ne ba mai ganin ka haka zaka ka sosa nan ka sosa can ka sosa nan ka sosa can sai da ba mai ganin ka ba wanda zaka wa kwambo ba wanda zaka nutsu saboda shi to shi sa aka ce in kana son ka gane ibada ka mai kyau ce to zama wacce kake a boye irin ta kake a fili amma idan ta fili ta bambanta da ta boye in kana karatun qur'ani kai kadai kamar kana ba kyau in kana sallah kai kadai ba kyan gani in a cikin jama'a ne zaka ji nishadi in kai kadai ne zaka ji futur zaka ji kasala zaka ji gafala to malaman da suka san ciwon zuciya na bangaren ikhlasi suka ce sai ibadarka ta fili da ta boye ta zama kansu daya a gurinka da wanda ya gani da wanda bai gani ba dawa ba dan shi kai ba in ya gani ba dan shi akai ba in bai gani ba ma ba dan shi akai ba in yana nan haka ake yin ta in baya nan ma haka ake yin ta ganin wani ko rashin ganin wani baya canza mata kama to ikhlasi ya zo shi sa wani zai samu wani tabi'i yace kai anya ko ni ba munafiki bane ya fara ce ina ga ayyuka wuce kaga kana istighfari yace ina yi kana yin ibadar da ba wanda ya san kana yi sai Allah yace ina yi ce to kai ba munafiki bane idan ka zama dai ko kana yin wani saban amma shi munafiki komai nasa baya yin sa a ci a kore komai sai ya nemi wani ya gani da kuma zo zamanin da yanzu ganin ya zama shashin aikin mutum yana dawafi yana haka ga munan muna dawafi sami Allahu akbar la wurin da ake so ka samu ka kashe kuɗi miliyan kaza ka je gindin Ka'aba ga ka ga gurin da ake gafara yaushe ma ka san akwai waya a jihunka yaushe ma ka san akwai waya a jihunka idan zuciyarka ce take dawafi ba gangar jikinka ba amma mutum yana yin dawafi yana ga munan ainihin wato muna dawafi mun yi na ɗaya masoya na suna gani wai bauta yake yi har ya samu damar ɗauko waya mutum yana sa'ayi yana nuna jama'a yana jifa ya rike waya jama'a to zan jefa kuna gani ko to na jefa akwai wanda ya je kwakwasa wani talaka gida da ya fito zai ba shi masara sai ya ce wa talakan ya tsaya tukunna ya masa bidiyo an ba shi masara sai talaka ya shiga gida shi ma sai saudi riga mai kyau ya ce kajju ya karɓi masarar nima in maka kai ka karɓi masarar saboda haka wannan abubuwan duk sun lalata komai ikhlasin nan yanzu ya fi komai wahala wallahi abun tsoro sosai sai mun tamagiya wa Allah cewa Allah ta'ala ya tsare mana ikhlasin amma wallahi yanzu ba abin da yake lalacewa irin ikhlasi ba abin da yake lalacewa irin ikhlasi tana abu da a fili take ka kirkiri wata bautar da babu kace da ita zaka bauta wa Allah nan ce me hujja ka tayi wannan bautar baka da hujja baka dalili sai ka makame sai kiyasi sai kaza wannan shine Allah ya tsare mu daga waɗannan manyan saɓon guda uku shirka da bid'a da riya Allah ka tsare mu fa akhbara annahu dinullah ya bada labari wannan shine addinin Allah allazi arsala bihi jami'ar rusuli wanda dukkan manzanni abinda aka aiko su kenan da shi wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalisa baya karba aiki sai tatacce wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu wanda di ya aikata abin da su zamanin jahiliya suke ganin sa mai kyau alhalin a gurin Allah ba mai kyau bane faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar innahu man yushrik billah faqad harrama Allah me ma'anar harrama harrama Allahu alaihi aljannata me ma'ana shi shiga aljanna a gurinsa haramun ne shi ne karara haramun ne ya shiga aljanna in ji Allah an haramta masa shiga aljanna inna man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi jannata inna Allah la yaghfiru la yaghfiru ne ma'anar la yaghfiru baya yafiya kuma ya ce mana قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا sai kuma yace inna Allah la yaghfiru zunuba jami'a din nan banda ka mutu kana shirka akwai wani hadisin nan mai dadi da muke karanta shi a cikin arba'un hadis kun tuno shi hadisin nan mai dadi ya bana adama innaka ma da autani wa rajautani gafartu laka alama kana minka wala ubani ya ibadi ya bina adam law balaga dhunubuka anana samai summa astaghfartani gafartu laka wala ubani ya bina adama law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan ana ji sai akwai dadi amma baka ai shirka yace ya bana adama ya kai mutum ya kai dan adam innaka ma da autani wa rajautani mutukar ka roke ni mutukar kai fatan zan baka ka roke ni kai fatan zan baka da farci raka alama kana minka wala ubani duk abin da kai min na sako zan yafe maka bani da wata damuwa ya bana adama law balaga zunubuka anana sama da a ce kai kai ta sako kai kai ta sako sabonka har yake tabo murfin sama kai amma yayi yawa sun masta gafartani sannan kace Allah na tuba gafartu laka zan yafe maka alama kana minka wala ubani ya bana adama law ataitani bi qurabil ardi khataya da zaka zo da duniyar nan cike fal da sako duk saban nan cike duk ka cika duniya tab da sako summa laqitani la tushriku bi shay'a sannan muka hadu da kai a cikin laifin gaba ɗaya ba shirka shan giya ne zina ce sha duk ya shanci iri-iri amma ba shirka la'ataituka bi qurabiha magfiratan da sai na zo maka kai ma da ninkin ɗin abin da kai ɗin nan na sako ka cika duniya da shi na gafara kun ga ashe malam dole mu roki Allah Allahu na uzbika min an ushrika bika shay'an ana alamu astaghfiruka limala a'lamu wa hadhihi hiya almas'alatu allati tafarraqa an-nas wanda tace mas'alar da mutane suka rarrabu li ajaliha saboda ita baina muslimin wa kafir la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita bambanta tsakanin kafiri da musulmi wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya shigo musulunci wanda iyaki la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko yaki innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ba fa su su fada ba in an ce musu ku ce la ilaha illallah su ce amma ba za mu ce la ilaha illallah wa inda ha waƙa'atil adawatu to da wannan ne gaba ta kullu tsakanin masu fada da marasa fada tsakanin masu so da marasa so wal ajliha shuri'al jihad saboda wannan ne aka shar'anta fito na fito da makiya Allah da makiya manzon Allah fito na fito tsakanin wannan bangarori guda biyu wanda shine jihadi at-talabi wad-difa'i akwai jihadin yada musulunci akwai jihadin kare musulunci duka bi mashru ne amma qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ku yaƙe su har sai ya kasance babu fitina addini duka ya zama na Allah ne athaniya annahum mutafarriquna fi dinihim sirra rabu a cikin addinin su kenan bayan shirka da bid'a da shirya babban sako shine rarrabuwa rarrabuwa yau ba abin da yake dama mu irin rarrabuwa komai yanzu a rarrabe yake na komai na cikin gida yanzu an ba an rarraba shi ko bayan ana rarraban ko kowane cikin gidan shi ma a rarrabe yake ya zama shi ma zama daki daki ya zama tsarkin gida da duk ka shiga kowace kungiya sai ka tarar ashe akwai shago akwai tsoro akwai bandaki akwai kicin akwai falo akwai daki akwai daki akwai uwar daki eh har da extra room a cikin gida ɗaya ne amma duk akwai waɗannan abubuwan har da bandaki a cikin gida to waɗannan abubuwan su ne babban musifar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tar arrabu kowa yana nasa ko bayan kana nakan kana yakan na dan uwanka shi ma yana yakan naka ka kafirta shi ya kafirta isa muka je wani taro sai aka ce to a daina kafirta juna sai na daga hannu nace duk wanda suke gurin nan kowa kafirta kowa wanda duk bai kafirta dan uwansa bai daga hannu ya za a kira mutane ya ce wani yana kafirta wani duk da kuke zaune a nan gurin kowa ya kafirta kowa wanda bai kafirta wani bai daga hannu sai kowa da daga hanci to ku sauke yanzu kai wanda kake dariƙa ka ce wanda yake izala maƙin annabi ne maƙin annabi me ka kafurta shi shi kuma ya ce kai kuma kana shirka ya muka me ya kafurta ka sai da aka sai dai a zauna a daidaita shin shirkan nan akwai ta kin annabin nan akwai sa ko dukkan su na sharri ne a samu a zauna kai kana tuhumar wannan da kin annabi shi na tuhumar ka da shirka to gaskiya ne akwai shirka a nan gaskiya ne akwai kin annabin a can in ku kuka tashi a haka to kowa fa ya kafurta kowa dan wanda yace maka makiyin annabi ya kafurta ka kuma ya ƙara maka yassara kafirci akai don ba dukkan kafiri ne makiyin annabi ba amma dukkan makiyin annabi kafiri ne amma ba dukkan kafiri ne kuma yake kin annabi ba amma duk makiyin annabi kuma kafiri ne Abu Talib ba yana son annabi ba ma ko bai karɓi musulunci ba amma kuma kaga ai duk mai kin annabi me sadaka wanda ya ce maka maƙin annabi shi ya kafirta ka kuma ya ƙara maka kafirci akan kafirci da kuma ya ce ka kafirta shi yanzu akwai sharrin da ya fa a duniya a ce maka maƙin annabi akwai wani sharri a duniya da ya fa a duba wanda ka fi so ka cika zuciyarka da sansa ka cika kwakwalwarka da ƙaunarsa ka cika rayuwarka da bincike akan rayuwarsa kake sansa za ka iya mutuwa saboda shi za ka iya ba da ranka saboda shi za ka iya ba da rayuwarka saboda shi ka yadda a kashe ka saboda shi ka yadda ka rasa komai na jin daɗin duniya saboda ka kare shi fidaka abi wa ummi amma wani zo haka kawai ya kalle ka ce maka bakin annabi kuma ya ce ka kafirta shi da Allah akwai sharri da yawan wannan to shi yasa nace a zauna abin a ilmance ko kai da kace suna ana shirka ina dalilin ka kai da kace ana kin annabi me ma'aunin a gane wannan yana kin annabi ko me ma'aunin a gane wannan yana shirka in aka tafi a haka to horo gowon kenan ba musulmi ma kenan ko wanda yake izala an ce me wanda yake dariƙa an ce me to waye musulmi ya rage a Najeriya kowa ya kafirta kowa Allah na so a daidaita sai an yi ne a zaura a warware ko? kuku shi ne shi sa ce mutafarri ƙuna fi dinihim sun rarraba addinin ciki da waje amma ƙala ta'ala minan lafi na farraku dinahum wa kanu shi'a daga waɗanda suka rarraba addini suka zama ƙungiya ƙungiya shine shi'a shi'a shi'a ɗaya shi'an kuma da yawa da yawa kullu hizbin kowace ƙungiya bima ladaihim farihun suna farin ciki suna alfahari da ɓangarensu cewa ba za ka tsira ba sai ka shiga ƙungiyarsu kuma ƙungiyarsu ce akan daidai wanda baya ƙungiyarsu ba daidai yake ba ko dama babu wata ɗariƙa ko ta ƙungiya da Allah ya ɗau alƙawarin zai tsare ta abinda Allah zai tsare ƙwar'ani kawai da sunna amma kowace ƙungiya za ta iya yin daidai za ta iya yin kuskure kowace ɗariƙa za ta iya yin daidai za ta iya yin kuskure tunda mutane suka haɗa su ko mutane ba masu mai ba ne in ma ka ce akwai wani abu da ake yin sa a ciki ba kuskure to ka ɗauko isma siffa annabawa ka ba wani mutum ko ka ba wata kungiya ko ka ba wata jama'a kuma daga nan kai mugun sako dan ka ce wani baya kuskure kai mugun sako so da annabawa ne ma'asumai amma abubakar ba ma'asumi bane umar ba ma'asumi bane ali ba ma'asumi bane usman ba ma'asumi bane dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi ijma'i to wannan ijma'in shine ma'asumi amma suka rarrabu kowa kawo fahimtarsa da ra'ayinsa to sai a duba wanda ya fi hujja da dalili wa kazalika fi dunyahum kai a duniya ma a rarraba ki wa yarawna anna zalika huwa sawabu kuma suna ga kowa ya kama gaban sa din nan shine daidai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu fa iza ata bil fa ata bil ijtima'i fi ad-din sai ya ce a haɗu a cikin addini ko bi kaunihi shara'a lakum min ad-dini ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan abinda annabi nuhu ya wasiya da shi wallazi auhayna ilayka da abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa da abinda muka yi wasiyar sa ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa menene an aqimu dina wala tatafarraqu fihi tun daga zamanin annabi Nuhu har zuwa yau Allah ya ce addini ɗaya ke so a yi baya son a karkasa masa addini kwaya ɗaya ke so na'am wa qala ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay waɗanda suka rarraba addini suka zama kungiya kungiya to kai baka cikin kowace idan aka rarraba addini ya zama kungiya kungiya ya zama kashe-kashe to aka ana ta kafirta juna ana zagi juna ana cin mutuncin juna to annabi sallallahu baya cikin kowace baya tare da kowace dan ba abin da yake da muni irin ka kafirta musulmi idan baka ce mutum kafiri ka yanke masa hukunci 21 mafi muni shine ka halatta jininsa a to kafiri ne kafiri jininsa yana da wani yayi ridda to wanda kace ma kafiri ka halatta me jininsa ka kashe aurensa tunda matan za su gaba da zama da kafiri na ka haramta ka rushe duk ibadarsa ko ka hana a yi masa sallama ana wa kafiri sallama ka hana yin sallama da amsa ko ka hana ne in ya mutu ka hana a yi masa wanka ka hana a yi masa sallah ka hana a yi masa takaba ka hana a ci gadansa ka hana a yi masa addu'a ka hana abin da sha makabarcin musulmi ka hana a bashi littafi a dama ka hana ya haura siraɗi ka hana ya amsa tambaya a kabari ka hana ya shiga aljanna ka dawamar da shi a wuta baka ce mutum kafiri duk waɗannan hukuncin ɗaya bayan ɗaya duka har zartar da su shi sa ce duk wanda ya ce ma wani kafiri kalmar kafircin ta zagaya ta zagayo ta ga wancan ba kafiri bane kansa za ta dawo ya san yadda zai da ita shi ma'ana shi ne kafirin da za ka kiyayi cewa mutum kafiri ba tare da shekul islam ya ce inna tafsika والتبديع والتكفير حق الله حق الله ورسوله ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة إلا بنفس من الله ورسوله baya halatta wani ya kalli wani ya ce makafiri ko wani ya kalli wani ce masa fasiki ko ya kalli wani ce masa dan bid'a sai yana da nassi karara daga Allah da manzansa in ku matsalar sabani ce to ya kai shi kotu alƙali ya nemi shaidun kare kai ko in ya kasa kare kansa aka yi masa hukunci a kotu to hukunci ne da za ka amma haka kawai ba za ka kalli mutum ka ce masa kafiri ba da kan wanda kace masa makiyin annabi kace makafiri wanda kace masa mushriki kace masa kafiri domin waye gari duk muna ta kafirta kanmu wannan matsala tana bukata a sake a review dinta ko to Allah ya tsare mu to sai wace aya ta rage wana hana an mushabahatihim kuma yace duk musulmi kan mu koyi da su zamanin jahiliya da suke addini kala kala wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu sai a karatun gaba za mu faɗi bambanci tsakanin al-ikhtilaf wa tafarruq shi a tafarruq ku zama gida-gida al-ikhtilaf kuma kuna guri ɗaya amma kanku yaƙi haɗuwa dukkan tafarruq ikhtilaf ne amma ba dukkan ikhtilaf bane tafarruq ma mun iya zama ni da kai muna da sabani amma dai muna tare wanda shi ake kira ikhtilaf shi kuma tafarruq ka kwashe kayan kan kwashe kayana kana can ina can kana kawo min farmaki ina kai maka farmaki ka yi amfani da dukkan makaman da za ka iya na hujjoji ka tun kuɗo min ni kuma na sa kayan samfarin sikat na tare ni ma a ta aman wuta da wannan shi ne tafarruk aliftira kuma muna guri ɗaya amma mun kasa haɗuwa guri guda waqtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinatu wani hana an tafarruqi fi dunya a duniyan ma Allah ya ce kada a rarrabu wallahi ko kasuwanci ne kuka hada kanku an ficin nasara kasuwanci na tarayya ya fi kasuwanci na ɗaiɗaiku yanzu a ce ma haɗu muka haɗa kamfani kai filamba zo kai electrician zo kai birkiraya zo kai architecta zo kai injiniya zo kai kafinta zo mu haɗa kamfani in an samu aiki kowa sai ya nasa sai a bashi haƙƙinsa a ciki sai kun fi saurin aiki da an samu aiki shikenan katako sai a tura kafinta wa kadin wayarin sai a tura electrician kudin plumbing sai a tura wa plumber ko aikin abin nan sai a tura wa kaza electrician ya aikin sa mai POP ya aikin sa mai kaza ya aikin sa kowa sai a sallame shi to sai kun fi gama aiki da wuri kun fi samun kuɗi da ka zo kai kadai ka ce kai kadai za ka yi aikin kuma ka zo kana neman plumber shi ma yana da wani aiki a wani guri ko ya zo ya maka rabi ya tafiyarsa ya karɓi aiki hudu ko biyar sai maka rabi ya ce ya aje maka kayan ya ce ina zuwa ga ma kayan a gabanka ashe yana da wata jaka ya ɗauki wata jaka ya taɓa rukunan ake an gana son ka gane najeriya ka gane 'yan najeriya ka fara aiki ka fara gini kuma ka ce kai za ka supervisor da kanka za ka gane mutane da halayensu za ka ga ha'inci wajen saka bulo ha'inci wajen gini ha'inci wajen siyo kaya ha'inci wajen ginin ha'inci wajen wayarin ha'inci wajen plumbing ha'inci wajen kaza ha'inci wajen kaza ha'inci wajen kaza saba aiki saba alkawari kin gamawa da wuri gudu a ban maka aikinka kin zuwa ayi sai kai ta fada akwai wanda ya ce min wallahi sai dai akwai bangaren aikin da sai dai canza su bakwai yana canzawa wani yazo ya fara su bata ya kawo wani ya zo shi ma dan kara gaba a bata da shi yace sai da ya kawo ma'aikata kala kala kala bakwai kuma kowa shi ya ci ya tallacewa ya iya amma kasa tsayawa ya inganta abin isa musulunci ya ce a yi tarayya ya ce ko a duniya aka rarrabu ba a samun jin daɗi yanzu amurka sai ta ce united states united me kenan united haɗin kan wasu jihohi guda hamsin kuma kowace jiya sai aka yi mata tauraruwa ɗaya taurari hamsin a jikin tuta ɗaya united arab united emirates united kingdom united states uk ko united kingdom european eu EU ba? So, mun sun haɗa mun kaga haɗin kai ko a neman duniya ko a kasuwanci ko a sana'a ko a mulki ko a ɓangare in an haɗa kai kowa zai amfana da kowa amma su sun haɗa kansu mu sun hana mu haɗa kai yanzu lokacin da a amurka ɗan takara ya fito musulmi ya ci gwamna a new york mu kuma nan su can fa akwai musulmi akwai waɗanda masu ba mu kuma su suka ce mana wai muna faɗa mu da muke cikin yana wai mu da muke faɗa faɗan nan fa musifa ce sun sani kowa ma faɗawa take yi a kashe musulmi a kashe kirista a kashe ma pagan maimakon su ba mu gudunmawa mu zo mu hana ta'addanci kowa ya zauna lafiya wanda za shi masallaci tafi masallacinsa wanda zai tafi cuce tafi cocinsa sai suka ce wai muna faɗa yanzu suka hada mun fada suka tafi duk musulmin da suke bangaren kiristoci gudu za su yi hijira duk kiristoci suke bangaren musulmi gudu za su yi hijira kaga shikenan kasa ta rabu inda musulmi suke da karfi da inda kiristoci suke da karfi da inda karfi ya zo daya kaga duk sai a yi ta fada to shi yasa da kiristocin Najeriya da musulmin Najeriya kan mu yadda wani ya zuga mu daga waje yadda muke zaunen nan da daɗi ba daɗi mu ɗan cakunwo daga nan ɗan ɗebo daga can ana zaune lafiya ana gaisawa ana kaza ya fi mana sauƙi gare su ya fi sauƙi gare mu najeriya ta mu ce ba wanda zai kori wani kuma duk wa'azinka ba za ka iya mai da najeriya duk ta koma musulmi ba za ka iya mai da najeriya duk ta koma kirista ba allah ya rubuta ya ga dama ba za a yi musulunci kab ba ko ba za a yi kafirci gaba ɗaya ba walau sha'a rabbuka da ja'alan nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allah ce da Allah ya ga dama irin ganin dama na kaunu da ya sa duk duniya sun yi imani amma Allah ce ban yi haka ba kai zaka takura mutane kace kowa sai ya bi musulunci haka ne saboda haka mai ta wa'azi mai ta kira mutane wanda yake da rabo taho mutum wanda bai da rabo ya tafi can su take to Allah ya sa mu dace to nan za mu tsaya ko sai mu tashi as-salis kun ga karatun ya fara ba gudu amma ake gaba gaba zai yi gudu gudu dan nan farko farkon su ne masu nauyin har mu je na 11 duka sai mun bi su a hankali domin wannan su ake ka koma gida kai nazari kai nazari ka auna kanka ka auna kanka ka yi addu'a ka yi addu'a ce ya Allah duk abin nan da malam ya kawo 128 wanda ake a zamanin jahiliya duba in ga wanne nake yi wanne ne ba na yi min babu ka san shari don ka kai shari in kana shari kuma ka kiyaye kanka ka dena to Allah ya ba mu sa